صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأمره والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي نجانا من قوم الظالمين الحمد لله الذي نجانا من قوم الظالمين الحمد لله الذي نجانا من قوم الظالمين الحمد لله الذي نجانا من قوم الظالمين رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين السلام عليكم khalifa gonifaki da sauran khalifofi da sauran mukaddamai da sauran alaramomi da sauran jama'a duka wanda kuka zo daga gaidam yau muna cike da murna da Allah ya kwato ku hannun azzalumai muna cike da murna da Allah ya kwato ku daga hannun azzalumai Allah ya dada kiyaye mu sharri masu sharri Allah ya dada kiyaye mu sharri masu sharri yau muna cikin farin ciki da Allah ya kwato ku hannun abin da ya same kuɗin nan a gaidam dukkanmu gaba ɗaya yadda kuke ji haka muke ji yadda jikinku yake jin zafi muku haka zuciyarmu take jin zafi shi musulmi da musulmi jiki ɗaya ne kowane wuri ya yi ciwo duk jikin ba zai iya bacci ba haka manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam yanzu sai kuma na bayanin abin da kuka gamu da shi
na wani mai bayani kai ne bismillah gurgurin da iya hausa ba
nan da hausa da kai
abin magana
a faɗi ba da su yake
نعم أكرمك الله ran talata da safe نعم muna sallan safe mun yi raka ɗaya na biyu sai muka je wani ya kawo abin ɗauka
na nam muka je muryar motoci sai muka ida sallah da muka ida sallah sai sojojin suka zo suka gewaye masallacin mu gaba daya nam mu kuma da muka ida sallah muka ce almarai ku zamna ku yi addu'an ku kar kowa ya fita kun ga ikon Allah abinda su kuma ba su je mu fita ba sai suka hau saman benin suka saukar da almazai wanda yake sama da kuma gidaje wanda yake bayan masallacin da kuma sauran jama'a na anguwanmu da makwatanmu duka faɗiya suka kawo suka tala irin masallacin namu suka kira a batsaya su kawo su har na- har na makwabta wanda ba almajiri ba wanda an fito da su gaba ɗaya aka tara su bakin masallacin to mun muna cikin an masallaci muna addu'a mun kai kamar minti talatin zuwa ko arba'in haka daga baya sai suka ce ku fito kai masu magana na kun shiru mana
na sai muka fito waje suka ce ku tube rigunan ku kowa sai ya fita da rigunansa sai suna duba baya mutane haka suna sallama wasu suna mai da gidajensu su ce, ku je gida ku je gida ku je gida sai suka tara mu guri daya suka ce ku boko haram muka ce mu ɗarika tijaniya ne na suka ce ku boko haram a mu ɗarikan tijaniya ne shikenan sai suka kawo mota suka ɗauke mu suka kai mu wajensu can bayan gari mahutan gari to da suka kai mu wajensu sai suka ware akwai dama almajar nama akwai mutanen Nijar akwai mutanen Najeriya suka ware gefe ɗaya mutanen Nijar da mutanen Chadi da mutanen Najeriya sai suka kawo takarda suka rubuta sunayen kowa da inda ya fito da sunan babansa abin da suka rubuta 123 eh, sai suka zube mu a rana har zuwa sallan azhar ba ruwa ba abinci a gaidan din nan sai bayan har azhar ba ci ba ba ci komai ba kuma a rana sai ba a ranar suka aje mu sai bayan sallan azhar din mu din kan ba mu samu dama sallah ba tun da muna hannun abin nan sai suka kawo mota suka loda mu suka kai mu da maturo a da maturo kuma aka sake lift din mu gaba ɗaya shi ma da kuma akwai wanda yake da waya da wanda yake da kudi wani wani yake da ko wani dan kudi a jifinsa ko waya ko tarbi dai dai aka ware shi ma aka yi listinsa da sunansa an kawo kamar wayanka da tarbinka da kudinka sai a sa shari ta nan gab ta daure a sa sunanka sai a jefa cikin wani buhu aka duk aka yi aka tattara sai suka samu wani ɗaki nan ɗin ma ba ba ba mu samu abinci ba muka kwana da safe har rana har dare kuma washe gari ba su ba mu karya ba suka kawo mota suka loda mu suka kai mu maiduguri a can shi ma muka wuni can bayan kamar karfe hudu suka kawo wani abinci dan kadan kamar loma ɗaya ɗaya suka raba mu tun jiya ba kwanci kuma wannan ranar ta biyu da dare sai suka kawo takarda suka yi list musulman da gaba daya su ma suka ta tambaye mu abin da ya faru da inda ka hoto da inda aka haife ka da shekarunka da mai kala kala duk suka rubuta har yaran ka suna tambaya akwai akwai aure ko ba aure duk suna tambaya sai suka rubuta gaba daya sai suka samu wani daki muka kwana washe gari sun ga a Maiduguri sun ga mana wani kununsu a cikin kofi kadan kadan sai muka sha shi ma sai suka kawo mota kwana na biyu suka loda ma cikin mota suka samu anko hannu da kafa da kuma aka rufe idanunmu har da kafa aka rufe idanunmu suka kai mu iyafat iyafat to a iyafat din ne sai suka samu jikin jirgi shi jirgin mu kuma ba sik haka kawai ba kujala ba ba ba kujala suka zuba mu nam suka kai mu ba mu san inda aka kai ba tunda an rage idanun mu ba mu san inda aka kai mu ba sai suka kai mu can din da suka kai mu dama inda aka kai mu beni hawa ɗaya ne a kai kimanin tunda ba waya kuma kimanin da za mu kiyasa kamar ko a uku haka tunda an yi sallan a zahar muka bar maiduguri da muka sauka dai magariba ba rana ta faɗi wasan amma sun ka haka tunda ba waya ba agogo sai suka samu wani beni da muka hau tukuna za aka bude idanun ma da aka haya mu ba ne ba wannan da aka hayar da mu saman benin sai aka bude idanun namu aka bude idanun ya daulen ga ko yini ɗaya ne na daulen daga maiduguri aka daure daga kuma ba daure ba daga damatu zuwa maiduguri ba daure ba shi ma ba daure ba shi ma ba daure ba daga maiduguri ne aka daure sai suka kawo mu inda suka kawo mu sai suka samu cikin wani beni hawa ɗaya da aka haya mu sai aka fi buɗe idanun namu sai aka samu wani daki mutum goma goma goma a cikin dakin kuma a cikin dakin akwai wajen ba haya shi ma amma ba a rufe ba ne kawai a fili da kuma akwai fomfom an kawo zarka guda biyu da wani bakwatai kanana guda biyu idan sun ba da ruwan kamar kwana biyu ko kwana uku za su sake bako zarka biyu ko kamar lita hamsin haka dai da shi kike amfani na sai za ku yi sha da taharan ku da abin nan na haka a cikin kwanan mu sittin ba uku kuma kuma a cikin dakin kwana ɗaya a maiduguri kwana ɗaya a maiduguri kwana ɗaya shi ma shi ma kwana ɗaya ya nam a can kwana sittin ba uku to a cikin dakin ma mutane biyu biyu na a cikin dakin ma mutane biyu biyu aka hada kuma da sarka eh mutane biyu biyu a kafa kowane mutum biyu a kafa to a nan aka zama kofan kamar wani raga raga ne an yi da rodi da abin nan a ta kofan ne ake ba da abinci ba abu daya ta kasa da safe za a ba da burodi da shayi da ranar wake da malace shinkafa ima da yan kadan kadan ne da kuma kamar kafe fudu ko fudu da rabi yayi sai su kulle kofa sai karfe shida na safe sai babu babu babu babu komai da rana kamar da malacin kamar karfe uku kuwa zuwa fudu haka sai araba in araba za su kulle kofofin sai su fita su tafi sai gobe karfe shida na safe cikin jiren ko me ya same ka dai kawai kana hannun Allah da haka ne haka haka har kwanan mu sittin ba uku nam nam nam to a cikin za su zo su yi tambaya tambaya shi ma irin wancan su kawo takardu su rubuta me ake aka kama ku waye sunanka waye sunan babanka daga ina ka be ka shekarunka nawa ne kai kabilan waye ne me kaza kaza duk ana tambaya a rubuta da hausa da hausa suka da da haka suka da hausa ki tamba kuma kwanaki kadan wani ya zo shi ma ya tambaya kwanaki kadan wani ya zo ya tambaya to da karshe dai dai suka zo suka ce mun bincika ba mu same ku da laifin komai ba wannan kaddara Allah ne na kawo ku saboda haka sai a dan hakuri kuma idan aka koma gida kar a zargi kowa kar a zargi kowa kar a zargi kowa eh kar a zargi kowa wannan kaddara Allah ne ya kawo ku za mu da ku gida eh kwanan bana 61 babu sai suka ba mu daɗin rigunan namu ma an tube an samu wani uniform ja wani rifin haɗe rigar da wando a haɗe ne da wani laborori na maka wanda suke abin nan suka shara ɗin nan kamar irinsa to ranar laraba da za a fitar mu kamar alamin dan laraba da dare sai suka zo suka ce kowa ya fitar da uniform ɗin ya sa rigansa na gida dama rigan na gida sun tara shi wani ɗaki a cikin abin nan sai suka kawo suka ba mu rigunan mu na gida muka sa wanda muka zo da to washe gari kuma da safe sai suka kawo riguna sabbi irin na Pakistan akwai wani mai kwala mai dogon hannu na Pakistan suka ce ku tube wancan a sa wannan sai muka tube na gida muka sa wannan sabbin shi ma da za a fitar sai aka rufe mana idanunmu kamar na da sai aka sa sarka kuma sai aka kawo mu aka samu cikin mota aka kawo mu iya fudin nasu suka samu cikin jirgi shi ma kamar na da ba ba abin nan ba ku jala ne hannu da kafan shi ma ne manta da daure a ba wannan ɗin mutum da ɗaya ne wannan ɗin a cikin jirgin mutum da ɗaya ne a cikin daki ne mutum bibi ɗin mutum bibi ɗaya ɗaya ne yana daure ne ma da idanun zaba da fuska kuma shi ne ida rufe ne a magana ga sai suka samu jirgin su kirka na da ba su suka zuba mu sai suka kawo maiduguri to a garin dawan can bayan jirgin ko injin ne ko mene ya yi zafi mutane kamar sha shida na mazaunin su duk sun kwane mutane ga da duwawun su saboda zafi eh saboda zafi amma ba cikin lissafin na ku ha cikin mutanen mu cikin mutanen mu sha shida sun kona ko sun kone sun kona ko me zan mazaunin nasu dai saboda zafi saboda sikin a bai kai mutuwa ba ga sunan masu mun tafi da su ma da yawanci mun tafi da su ma eh da muka to mai rigori shi ma sai muka yi kwana ɗaya su ma suka ɗauke mu suka kawo mu damaturu da muka zo damaturu akwai wani ss ne kungiyar ss za su yi wani rubuce-rubucen su to akan kamun su gama su kai mu gida kwana tara muka yi a damaturu kwana tara ran lahadi kuma wancan da safe suka kawo motoci suka loda mu suka kawo mu gaidan rashin kuma abinci da ruwa akwai abinci ne ba ba da ba a da turun ma na tafiyan ba su ba da wannan koma suna ba da sau biyu ba karya kamar da rana karfe sha ɗaya kamar da bayan a kaman karfe biyar ko karfe hudu na malaci haka ina ku ina ku bude muku idanu Eh, a maiduguri ne a maiduguri aka bude mu abin da aka rufe shine kuma aka- aka- aka bude nam nam nam ba can inda ka kai da jirgin sama an bude idon ku a can a can an bude Eh, to da- gama zama kwana 60 kai babu sittin a idon ku a bude a sittin ba uku ba ba ku uku a bude nam nam ne za a dawo da ku ne aka zo aka sake aka sake siya nam nam nam nam alhamdulillah alhamdulillah a wannan wani almajirin ne ya yi abin nan ya shayar mala abba kelbirin ne da ya hilan ba ya hilan nam nam nam maganan sannan ya rika gida da nam nam nam nam alhamdulillah inna lillahi inna lillahi wa inna inna ilaihi raji'un lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ciki kun yi kun yi sauka nawa nawa
saukan ba mu irka ba akwai amma rana ɗaya ma mun yi sauka sha biyu
a wai mutum kowane mutum da nam tun da ba taruwa su ke ke eh ka- kamar karatun raba za mu yi to za mu yi wannan ya yi izin goma wannan ya yi izin biyar wannan ya yi izin shida rana ɗaya mun sauka sha biyu ma zama ɗaya sau ma na yi kamar sau biyu uku. zama ɗaya yin sauka sau ma na na yi zama ɗaya ka yi sauka eh ko ko cikin dare ko rana na fara sai na gama sai na gama tukun bare amma rana ɗaya kuma ko za a yi mu- du'a- muna raba du'a'i kowanne muna yi bakwai ko shida eh, zikiri dubu miliyan da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ma rana ɗaya kamar istighfari kamar hasbunallahu kamar la haula kamar ya latifu kamar ya qaharu duk dai muna raba uh, kowace rana yau mun yi wannan gobe mu yi wancan Allah ya karba ku.
eh, insha Allah Allah ya karba Allah ya karba ga yi salati fatima mun raba mun yi fiye da miliyan biyu a cikin eh, alhamdulillah sai kuma ba tarbi a ha- a hannu muke abu nan sai ba tarbi tun da an karba dan an karba tun daga tun daga jama'a turu da farko farkon da muka shiga muna da- mun dan abin nan mun dan tsoro haka daga baya amma muna wazifa mu muna zikirin zuma mu duk gaba daya suna kallo Eh, suna kallo suna ji muna wazifa mu wanda maulidi ya kama ma mun yi dan kokari abubuwa kadan kadan haka na kasidu sau ko da wasu abubuwa ranar ma- maulidi din mun san da ya kama watan eh muna yi wani zuwa abubuwa mu diwani ko kadan kadan zuwa abin da yake a kan mu din. duk muna yi kadan kadan kuma suna jin ku suna jin mu suna jin mu sosai me suke cewa ba abin da
Mu gode wa Allah mu gode wa Allah mu gode wa Allah da ya fito mana da gobe lafiya mu gode wa Allah da ya duk wannan abin da kuka sha ya shiga cikin ibadan ku duk wahalan da kuka yi ya zama cikin ibada Mm. Allah kiyaye mu sharrin su, Allah kiyaye mu sharrin su tambayi cewa ko kuna da makami ko me ma sai dai wani muna zato ko a sababin kai ka tura ne ya tambaye mu an same ku da makami ne a ba same mu ba shine kawai dadin tambaya ma da muka ji banda wannan Yake yaya yace kun an same ku da makami ne a ba same mu da makami ba to wannan tambaya mai kyau haka din ma ba mu iske ba duk saura kawai dai a- iyayenka menene iyalinka a ina kake saura kawai dai haka dai abubuwa dai su tambaya su yi ta rubutawa kun sha wahala amma wahalan da za su sha su yafi naku wahalan da za ku yafi naku bayan an tsare ku da kwana hamsin da uku su sojojin da suka kama ku suka tafi da ku suka tsare ku sai Allah ya tura su zariya suka je suka kashe mutane ɗaruruka a idon jama'a a idon jama'a ɗaruruka waɗansu yake dubu biyu waɗansu yake ɗaruruka a fili suka kashe mutane suka rasa yadda za su yi da su suka tona rami babba suka yi ta zubawa suka- wai kar- wai kar a gani an riga ko an gani Suka tona- Allah ya tona musu asiri suka- suka kashe mutane bayan kama ku da kwana hamsin da uku bana Allah ya wannan ya rage. daga baya sai Allah ya fushi ya hana mana ma fetur gaba daya a kasar duk kasar gaba daya Allah ya fushi ya hana mana fetur Wai an an daure ku an daure fetur kiyaye Allah kiyaye Allah kiyaye Allah kiyaye Allah kiyaye jin Allah yakan ɗanɗana mutum wahala ya ji don ya tuna masa in an faɗi azabar lahira sai ya ce "Ah, wannan azabar duniya ma da muka ji yaya balle na lahira sai ya tuna maka azabar lahira Allah kiyaye Allah ƙara kiyaye ku Allah ƙara kiyaye ku Allah kiyaye ku. Allah malamai ku sai ku kai su masaukai na
da muka zo ne wani wani almajiri ya yi tar- ya ya yi tar- to kar- tarbiyyar.
ya karanta ba yake ga abin nan ga nasu ka dama auna lillahi min shaitan ba shi lasu a hankali hankali hankali kana jar kanta kuna kaɗan ne
Ba wannan. Ka fi da labarin, ka fi da labarin.
بسم الله الرحمن الرحيم بل إن كل الأمر لله وعده ومقدوره يجري لكل الخليقة ولا فرق في ذا بين آت ومن مضى وآكامه ماض على وفق حكمتي ألا إننا راد بكل فعاله فوضنا إليه الأمر في كل لمحتي فلله الحمد عند كل مراده ألا يا لطيف اللطف في كل حالتي وثقنا به في كل حال فحسبنا عليه توكلنا بنيل وأدمتي ومن كان لله يكن في أموره ويحفظه في كل ضيق ووهشة تعرف إليه في رخاء وفرحة تجد يسره في كل أسر وشدة وقد جاءنا المقدور إذ جاء جندكم لأخذ عباد الله آل الزهادة هم القوم لا تسمو سوى في إلههم لهم همة في كل آت وأودة وفيهم إمامي مرشدي ابن شيخنا بعيد صلاة الصبح جاءوا بدهشتي وزتود صبرا قد هذا هزو والدي وشبهه في خلقه والخليقة يصبر للإخوان في هذه الشدة يبشرهم باليسر حال النصيحة يريهم بأن الأمر لله فاصبروا سيأتي انفراج بعد أسر وكربتي وإن تسألن من هم وما هو دينهم عقيدتهم فاسمع جوابي بيكزتي فدينهم الإسلام دين سلامة ومذهبهم مالكي بين الأئمة عقيدة الأشعري عقيدة قومنا على هدي آل الرشد هم مال سنتي طريقتهم خير الطرائق كلها طريقة مولانا تجاني وسيلتي ومشربهم طرا لدى كل مشرب بكاس محب طه صاحب فيضتي هم الذاكرون الله في كل حالهم وقد رتؤوا حقا ريادا لجنتي وهل نقموا منا سوى ذكر ربنا بساعتنا كلا صباحا ومسيتي قراءتنا دوما لتنزيل ربنا ومره رسول الله في كل برهتي وليس لنا نهج سوى نهج شيخنا محمد أينما لدى كل ناجتي وكل الذي يدريه باها بسرعة بأن لا له شغل بهذه الدنية عليم حليم ذو تقى وبشاشة أهو عن الزلات صاحب همتي نصوح لكل المسلمين جميعهم كريم كريم اللصل صالح نيتي يذكرك المولى إذا ما رأيته بأفعاله والحال ثم المقالة جزاه إلهي كل جزاه, جزاه إله الأرش خير جزائه وأسكن روحه أعالي جنتي أيا ربي فاثبتنا على ناج شيخنا ويا ربي فانصرنا على كل شيئتي بكل شرور الأثر يا رب فاكفنا بحرمة هذا الشيخ ناصيه الأمة ألا فاشهدوا ألا علاقة بيننا وبين الذي اتهموا بأدنى علاقتي فأشغالنا بالله في كل منهل وأشغال باقينا بنا يا لخيرتي وقام أبونا شيخنا وإمامنا وأبذل كل جهده للخل- للخلاصة وأعني به شيخا هوى كل سودد وآماره أمرت لنشر الديانة وذا شيخنا طاهر قلبا وقالبا وحركاته لكم لكل بلادتي وذلك صوت الرشد صوت لديننا وصوت طريقتي وهام لفيدتي وذا حافظ القرآن شيخ فنونه مع أولاده طرا ذكورا ونسوتي فهو خادم القرآن ناصر آله وبار علوم الشرع ثم الحقيقة جزاك إلهي كل خير يا أبي وآتاك ما تبجي لدى كل بغيتي فهذا أبي فلتاتني بمثيله إذا ما التقينا يا بجيض بحفلتي نهالا غبارا سوء جئتم سادتي ولكن بفضل الله بانت وزالتي ألا إن هذه الدار سجن لمؤمن أيا رب أمنا عند كل قضيتي فدار فناء وابتلاء ومهنة وكل الذي فيها كأهلام نومتي وهذه بلية من الله قد أتت وفي طيها لا شك خير أتيتي وقد ابتلى المولى خيار عباده قديما وحادثا بأنواع مهنتي وأذب في الله أمار بن ياسر كذا أمه كذاك أبوه أمه آل فوزتي بإيمانه بالمصطفى أذب بلال وألقي في الرمداء وقت الزهيرة وسبوا على رأس ابن زبير بحالة السجود هميما شدة في اللزاية ونجل أبي وقاص سعد كدبت لي بأنواع إيذاء بجهال مأكوفتي ونفوا أبا يزيد في وسط بلده بظلم وعدوان وعين طغاوتي وقد أخرجوا المصري ظنوني فاستمي وأسلم لأمر الله في كل حالتي وقد سلكوا النسفية حيا وكفروا جنيدا إمام القوم صاحب التوية وقال أبو إسحاق غوث زماننا وقد مزقوا جلدي نفوني ببلدتي قالاني جميع الخل إلا الذي أتى بحب رسول الله صاحب المودة يقول رسول الله خير البرية عليه صلاة دائما دون فترتي فما أحد في الله أوذي مثله لما خصه المولى وتكميل رتبتي فإن جزاء المرء يعزوم قدر ما ابتلاه إلهي عند كل مصيبتي يا رب يا رب نعم. آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين نعم malam baba
za mu dakata kamar karfe goma zuwa sha ɗaya saboda zan kira yan jaridu mu hira da su mu kira yan jaridu mu nuna musu zo su ci mun murna gashi Allah ya fito da ku insha Allah kuma in sun rubuta jarida duk Najeriya za su ji wanda suka wanda ba su san an kunto su kuma ya sun san an kunce su kowa kowa ya karanta fatiha salatu fatiha goma goma yau kanmu addu'a Allah ya kiyaye mu kiyaye mana jama'a mu kiyaye mana jama'a mu Allah ya kiyaye mu da sharri. iyayenmu Allah ke mana jama'anmu Allah ke mana mutuncin Allah ke mana mutuncin Allah sa mu zauna lafiya a ce a cikin a cikin gobe akwai madara sun kai tamanin?
Nam sun kai.
Allah akbar madara ta tamanin da uku idan dariƙa ko mutum kowanne ma mutumin Allah ne ko bai haddace ba Nam insha Allah.
dariƙa shau yana shau yana cewa mutanen alkur'ani mahaddatan alkur'ani yan tijaniya mutanen Allah ne balle ma sun zama mutanen Allah wato dukkan dan dariƙa mutumin Allah ne wanda zai zauna in yayi sallar safe sai yayi istighfari dari yayi salati annabi dari yayi la ilaha illallah dari kamun yaje inda zaki wanda in yayi sallar la'asar sai ya istighfari ɗari ya yi salati ɗari ya yi la'ila ɗari kamun ya tafi inda zaki idan ya yi sallan magariba sai ya istighfari talatin ya yi salatin annabi hamsin ko sittin da biyu ya la'ila ɗari ɗari kamun ya zai inda zaki saboda haka shi ke ce ahlul qur'ani ahlul lahi la siyama idza kanu ahlul lahi to alhamdulillah mun gode akai su wurin wurin kwana Kwana baba.
Malam baba.
Malam baba.
Malam baba.
Kwaje duba masaukin mu.
Ya iso zurbai ne. Zurbai shi ne yake a
kafin wata makaranta bai karantar da fara'ili ko makarantar sha'ir noma ba ita makarantun najeriya gaba daya ban san wata makarantar da ke karantar da fara'ili wato rabon gado irin makarantar sha'ir noma ba alhamdulillah ya ji ya huta